أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا جمعة شاهدوا قوة رمضان هجرة تموزى الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya daidai da tara ga watan shida miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. A jiya mun tsaya a aya ta tasa'in da ɗaya a cikin suratun Nisa, a yau da yarda Ubangiji za mu tashi a aya ta tis'in da ɗaya zuwa aya ta tis'in da biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى يتي وما كان لمؤمن بيداتي غمومني با أن يقتل مؤمنا يكشم مؤمني إلا خطأ سيتهني كسكري nan da an ka ce wa makana ba labari ake basuwa ba domin inda labari Allah yake basuwa da kuma an samu mai imani ya kashe wani ko ko masu imani sai su yaƙi wa junansu kaga ko in ya ce makana bai kasancewa an gane ni sai zo ko gashi ko musulmi suna yaƙi suna kashe juna a'a nan ba labari ake basuwa ba korewa ce ta sha'ani abinda suke ce ma nafiyu sha'ani abin da bai daga cikin sha'anin da ya dace ya abku an gane wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim fil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun ma kana ala an-nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu dan haka dai an ka ce ma kana nan korewar sha'ani ake yi kenan ana nuhin cewa la yasturu minhu zalika ba zai fito ba irin wannan aiki na kashi daga imani li annal iman domin imanin nasa yamna'uhu yana hana shi an gane ni ya zubar da mu- jinin musulmi mumini amdan da gangan ba zai taɓa yiwuwa ba an gane ko waɗansu malamai suka ce to wannan kaman kaman muqaddima ce ana son a gabatar da hukunci na in musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba domin an yi zancen yaƙi bayan yaƙi an yi zancen waɗanda ya halatta a yaƙe su da waɗanda bai halatta a yaƙe su ba to yana yiwuwa mumini ya kashe mumini ta hanyar kuskure to kuma menene hukuncin sa sosai Allah ya bude da wannan amma sai aka tsoratar da mu da ba mu bayanin da ke nuna cewa kashe mumini da gangan ba al'amari ne wanda yake fitowa ba daga wajen mumini ina fata an fahimce ni sai zamanto labari ake basuwa cewa wannan bai dace ba abu ne wanda bai dace ba amma sai aka shiga cikin bayani dalla dalla waɗansu malamai suka ce a'a da an ka ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a labari Allah yake ba suwa amma umurni ne Allah yake ba mu saboda wani lokaci ana ba da labari amma an halika wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a mu ce labari Allah ya ba suwa amma kuma hani ne domin Allah na iya ba da labari yana nufin hani yana da yawa cikin alqur'ani mai girma misali Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan sai ce yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga labari Allah yake basuwa wallazina yutawaffawna minkum wadanda suka mutu daga cikin ku wadanda aka karbe rayukansu wa yadharuna azwajan suka bar mata mata nan nasu Allah na da- na bada labari yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra za su zauna zaman wata hudu da kwana goma khalas labari yake basuwa amma malaman duk duniya sun yi ittifaqin cewa inda ta mace wata hudu da kwana goma amma Allah bai ce liyatarabbasna ba balle ka ce akwai lamul amri ina fatan kuna fahimta kenan an ba da labari ne amma hari ne an kai kenan don haka dai akwai sabani tsakankanin malamai illa khata'an sai kashi wanda yake na kuskure kalima ta al khata'u sun ka ce ismun min akhta'a in an ka ce akhta'a sai a ce yukhti'u domin mudari'i ne an gane ruba'i ne kuma mudari'in shi yana farawa da dhamma sabanin sulasi in an ce akhadha sai a ce ya'khudhu amma duk fi'ilin da ya wuce sulafi ya zan ruba'i to sai kuma mi sai zaman to wato dhamma ake mamu in shi in nace akrama sai in ce yukrimu ikraman ko ba haka ba sai su ce akramaka Allah ko ba haka ba in mun ka ce adkhala yudkhilu idkhalan akhta'a yukhti'u ba a ce yakhta'u sai a ce ikhta'an wannan shine masdar amma ismu sai a ce al khata'u shine yin kuskure in an ka ce alkhita'u sai a ce aikata abu da gangan sai kun bambanta in an ce khata'a ya aikata abu da gangan an gane ni sai zaman to khita'an ganganci amma an ka ce akhta'a yukhti'u to ikhta'an kuskure an gane ni wato khata'an yin aiki akan akan rashin akan rashin sani ya za mu gane wannan domin yana da kyau kalmomin da musai da zamu yi mu bambanta su kakkace kullu in ka zo ka iske kalma a larabci ka ce da wannan da wannan duka ma'anar su daya in an ka ce wato akhta'a ana nufin yayi akan kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma an ka ce khata'a ya aikata aiki da gangan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin suratu Yusuf mi, mi sarki ya gaya ma matarsa falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna azim yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in sai ka tantance a kina daga cikin masu kuskure a'a kina daga cikin masu laifi ke aikata abu da gangan wani sai ce a ni wa fassara waganan fassara ta ka ban yarda da ita ba ko ba haka ba saboda ba haka ya saba ji ba sai mu ce to tunda baka yarda da wannan ba ba ka yarda al khata'u ba in an ce khata'a yayi kuskure fi'ili shine al khata' aw wato ismul fa'il shi ko akhta'a ismul fa'il mukhti an gane ni to sai Allah subhanahu wataala ya ce la ya'kuluhu illa al khati'una babu mai cin abincin da a cikin wutar jahannama sai masu yin kuskure koko sai masu yi da gangan sai masu yin ganganci waɗanda ‘yan an ce musu su yi su ce ba su yi ‘yan an ce don Allah su ce ba aikin Allah muke yi nan ba an gane da haka dai ana a takaice kalima ta alkhata'u a nan kuskure ake nuhi an gane ni in an ce khita abinda mutum ya aikata wato saboda rashin imani da ganganci inna qatlahum kana khita'an kabira mutum ya kashe ɗane wanda ganganci ne babu rahama babu tausayi babu tunani ba wai zancen kuskure bane a ce a'a mutun yayi akan kuskure ba kuskure bane da gangan yake daukar dalai ya je ya kashe shi wala taqtulu auladakum khashyata imla an gane wannan ko to dan haka dai a takaice Allah subhanahu wataala ya hana mumini ya kashe mumini sai akan kuskure kuskuren nan yana da sifofi daban-daban akwai kuskure ta hanyar aiki an gane ni misali mutum ne yana halbi musulmi suna atasayi misali sai wani yayi kuskure daga cikin sojojin musulmi sai ya halbe wani musulmi ya mutu wannan kuskure ne ko ba kuskure bane kuskure ne sannan kuma yana yiwa ya tafi halbin kafiri sai musulmi ya gitta kaga sai ya samu musulmi wannan kuskure ne ko ba kuskure ba sannan kuma yana yiwa yayi kuskure ta hanyar nasoshi yayi ijtihadi aje a samu matsala har aje a yaki tsakanin musulmi da musulmi ba tare da niyya ba wani ya kashe wani da nan za mu samu za ku gane cewa wannan fassara ita ce abin da ya kamata duk ahli sunna ya riko da ita don mi don saboda yakin sahabbai lokacin da duk dan shi'a ya zo da kai sai ce ma dauko mu da littattafan tarihi in aka kawo littattafan tarihi sai ce maka to an ce sahabi wani ya kashe wani sahabi wani ya kashe wani ko ko wani ya kashe wani ko sun yaki sun ji juna rauni kaza kaza kaza kaza kaza kaza wasu abubuwa sun faru da gaske ne tunda sahabbai ba masumai bane ko ba haka ba amma wadansu abubuwa kuma su faru ba to amma kuma shi zai ce mata waɗannan mutane da an kace sun yaki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun kafirta shikenan ce maka a'a ai tsakanin Aisha da Aliyu an yaki sojojin da suka fita tare da Aisha sun yaki Aliyu sannan kuma tsakanin Aliyu da Muawiya an yaki da haka sun kafirta gaba ɗaya sai mu ce a'a wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kuskuren da aka samu ko wanda daga cikin su yana da hujjar da ya riko da ita da ita ce yaki dan uwansa ba don son shi na son shi yaki dan uwansa ba sannan Allah da kansa bai kore imani ga mutanen da sun kai yaki ba in suna mu'minai Allah ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in ta'ifatani in jama'a biyu sai ce minal mu'mini daga mu'minai iqtatalu suka yaki ai bai ce wa in ta'ifata ne minal mu'minina iqtatalu kafaru fa aslihu bainahuma ba kuna fahimtar wannan da kyau saboda muna cikin lokacin shubuhi sannan Allah subhanahu wataala da ya zancen diya wanda ya kashe wani sai ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla ko ba haka ba to tsakanin mumini da kafiri babu ƴan wantaka innamal mu'minuna ikhwa su ko al kafiruna ba'dhum awliya'u ba'd ko ba haka nan bane to amma sai Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dan haka in kuna magana da waɗannan mutanen in ka san baka da ma karatu mai karfi ka daina tattaunawa da waɗannan mutanen don sun karanta shubha sun karanta tarihi sun karanta falsafa sun karanta mantiki sun san yadda ake mai da gaskiya ƙarya ƙarya ta koma gaskiya don haka ai hasara kuskure yana iya zakkowa illa khata'an sai ta hanyar kuskure yana yiwa musulmi ya kashe musulmi waɗansu suka ce illa qatlan khata'an waɗansu suka ce a'a illa khata'an halun ne kenan sai in ta hali kuskure ne ya kashe shi wasu kuma suka ce a'a sifa ce illa qatlan khata'a Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mu'mini a cikin kuskure an gane ni domin babu wanda ya wuce kuskure hatta da turawa sun kace lerar iman ko ba haka ba kowa yana kuskure da kaji mutum ya ce bai kuskure to an samu matsala ya zan Allah kenan dan Allah shine baya yin kuskure mu ku suka jance a ai ni ba ni yin kuskure waye kai baka yin kuskure kana yin kuskure mana waye kai baka isa ba wallahi wallahi sai kai kuskure ko ka yarda ko baka yarda ba in ka gaba su gaya ma ba kana kuskure akwai abin da suke kwadayi gare ka ko suna jin tsoron ka amma dan adam a halitta shi yana yin kuskure Allah ne baya kuskure Allah baya mantuwa la yadhillu rabbi wala yansa aka annabi Musa ya faɗa Allah baya bata baya kuskure bai bacewa sannan kuma walayinsa Allah bai mantuwa amma dan adam yana kuskure dan adam yana mantuwa kowane ne shi kuma abin da yafi in ka yi kuskure to sai ka dawo ka yarda da kai kuskure ka gyara wannan shi ne zai sa mu ci gaba amma a duniyar musulmi kowa baya yin kuskure kuma mutum ko yayi kuskure sai ya nemo hujjoji waɗanda zai kare kan shi ya nuna abin gaskiya ne don ɗaya samu ya tsira ta haka wannan ba zai samu ci gaba ba idan mutum ya aikata wannan sai Allah ce to fatahriru raqabatin mu'mina zai yi kokari ya yantar da baiwa wanda take mu'mina kaga wannan ya nuna cewa ana yin kashi a kuskure malaman fiqhu suna da sabani kan kashe dan adam akan hali nawa yake Imam Malik rahimahullahu ta'ala a mazhabarsa cewa kashi wato kala biyu ne akwai al-qatlul amd akwai qatlul amdi akwai qatlul khata'i wato akwai kashi na ganganci akwai kashi na kuskure amma a wajen malikiya babu kashi shubhil amdi amma malamai jamhur sun tafi cewa kashi kala uku ne akwai qatlul amdi kashi na ganganci akwai qatlul khata'i kashi na kuskure akwai shubhul amdi wanda yayi kama da ganganci amma kuma ba banganci bane su sun kore shi amma kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan don haka kawai a takaice sai mu dauki wannan tunda hadisi ya tabbata cewa akwai wannan akwai wannan akwai wannan sai mu dauke shi ko ba haka ba tunda mu muna son mu dace ne da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yiwa imam malik ya faɗi wannan hadisin bai tabbata ba a wajensa ko ba haka ba ko ko tana yiwa hadisin bai zo ga wurin shi ba wani yana cewa to kai ya za iya kasan a san hadisin da imam malik bai sani ba yana yiwa mana sahabbai yaduwa sun kai kuma shi imam malik da yayi wannan littafi shugaban musulmi na wannan lokaci abi ja'far al-mansur yace ma imam malik ina son ka bani izini wannan littafin in sa shine za a yin fatawa da shi a duk kasashen musulmi imam malik ya ce a'a kaga imam malik ba kansa yake so ba ba son shi kai shi shahara ba Allah ne yake sawa mutum ya shahara yace ka kai haka yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadu ga duniya waɗansu hadisai bakin hadisan da muka jiya ba su kadai bane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ka bar mutane su yi bincike abin da suka kai gare shi na ilimi su yi aiki da shi mu ko yanzu ya an ce wani malami gwamnati ta daure mai gindi sai ce ka ai suke kwashi fatawa duk garin nan a hana kowa tafsiri babu wanda ya tafsiri in ba mu ba mu na mun ka yi tafsiri shikenan fatawa ma yace ba a yi in ba tashi ba wannan zalunci ne sannan kuma wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba a bari ma'ilimta su yi bayanin abin da suka fahimta shine musulunci wanda dalilin sa yafi karfi a ɗauka imam malik da yana tsoron Allah bai ce shi magana ta za a ɗauka ba kuma wannan lokacin shugaban musulmi ne na duniya yace mai ka bani izini in sa a tabbatar da shi shine za a aiki da shi a duk garuruwan musulmai yace a'a da haka kashi kala uku ne tunda sun tabbata akwai hadisai babu lokaci mai tsawo balle mu kawo wasu daga cikin su sannan malaman balaga suka ce fa tahriru raqabatin mu'mina za a yantar da raqaba menene raqaba wuya shine raqaba ko ba haka nan bane mu'minatin wadda take mu'mina da haka ya an ce wuya nan ba ana nufin sai mace ba dan wani an ce raqaba to ai raqaba wuya ake nufi wuya kuma da Hausa menene namiji ne wuyan shi ko ba haka ba dan haka malaman balaga suka ce nan akwai abin da ake ce ma majazul mursal alaqatuhu juz'iyya an gane abin da ajuz'iyya da an ka ce raqaba ba ana nuhin ka zo ka sai wuyan bawa ba ka yantar da shi a'a ka sai bawa gaba daya ka yantar da shi ko ba haka nan bane tunda mine ne amfani ka zo ka ce nawa ne wuyan wannan mutumin a sayar mini da wuyan wannan bawa in yantar da shi a'a majazun mursal ne alaqatuhu juz'iyya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wato yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fi wa idha aslama alaihim qamu wa law sha'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli shay'in aw kasaybin min as-sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya asabi'ahum yatsunsu fi adhanihim a cikin kunnuwansu dan adam yana isa wannan gaba ɗaya shi a'a yaj'aluna anamilahum fi adhanihim suna sanya ƴaƴan yatsun su na sama domin wannan ne kawai yake shiga ko wannan na shiga da cizo man sani ba ya akwai mutanen da in mutum ya sadan gaba da yake shige ba shi ma kaɗan ne yake shiga ku to da haka malaman balaga suka ce nan tahriru raqabatin mu'mina a yantar da wuya wuya na ana nufin ana nufin ko mace ko namiji an gane ni domin shi raqaba a larabci babu mu'annafin shi balle a ce fata hariru raqabin mu'min a'a ba haka ake nufi ba bawa ko mace ko namiji Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo wannan sannan kuma shin in anka ce raqabatin mu'mina wuya mumina ya za a yi a bambanta tsakanin wanda yake mumini da wanda ba mumini ba mun san dai akwai alamomi ko ba haka ba to mutumin da yake babba musulmi an san mumini ne to sai malamai suka yi sabani kan abubuwan da ba haka ba misali ƴaƴan musulmi waɗanda ba su balaga ba suna ƙarƙashin bauta suna daga cikin raqaba mu'mina ko ba su daga cikin raqaba mu'mina waɗansu suka ce tunda ƴaƴan musulmi ne suna daga cikin raqaba mu'mina domin in sun girma za su zama musulmi ko ba haka ba sannan kuma ƴaƴan kafirrai ana yantar da su ko ba a yantar da su idan mutum kafara ta kama shi ta ya yantar waɗansu suka ce a'a to tunda ƴaƴan kafirrai ne kafirrai ne waɗansu suka ce a'a tunda ƴaƴan musulmi kafirrai ne ai ba a san matsayinsu ba don haka suna da matsayin mumine don in sun mutu a wannan hali suna matsayin mumine shi ne abinda jamhurin malamai sun ka tafi akan shi ko ba haka ba waɗansu sun ka ce a'a in dai ɗan kafiri na a bari sai ya girma don haka sai a nemi musulmi ƴantacce waɗansu malamai sun ka ce a'a malikiya illa man sallat sai mutumin da yake sallah wa aqalatil iman wato illa raqabatin sallat shine abin da zamiri yake kuma zuwa gare ta sai wanda ya salla wa aqalatil iman sun ka gane me ake nufi da imani da Allah subhanahu wataala ko ko yaro wanda yake an ka haife shi cikin musulmi dan musulmai ne yana matsayin bawa an gane ni to wannan babu laifi waɗansu malamai suka ce raqaba mu'mina shine duk wanda in ya mutu ana mishi sallah mutumin da in ya mutu ana mai sallah mumini ne ko ba mumini bane matsayin musulmi yake ko ba matsayin musulmi ne yake ba wanda in ya mutu ba a mai sallah kafiri ne ko ba kafiri bane sun kace to duk wanda in ya mutu ana mai sallah an gane ni to ana fitar da shi waɗansu malamai suka ce a'a sai an fitar da mutumin da yake da aibi kamar bawa wanda yake makahu da bawa wanda yake kurma da bawa wanda yake an yanke masa hannuwa da bawa wanda tension ta kama shi yayi paralyze an gane ni ko paralyzed haka suke faɗa ko ko wanda aka kace mishi cinanu ko kuma wanda yake yana dauke da wani ciwo wanda ya fita daga zama mutum an dauka an daina dauka sai mutum ko kuma mahaukaci wanda yake mahaukaci ne dip ko kuma wanda wani lokaci mahaukaci ne wani lokaci ba mahaukaci bane ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a duk mutumin da yake yana da imani kawai a ɗauke shi haka nan ba sai mutumin da yake da hauka ba suka ce a'a in mutum yayi dogon rashin lafiya ko an je an yantar da shi aikin banza ne don tana ga mutuwa zai yi mahaukaci kuma ba mu san inda za mu sanya shi ba ko ba haka ba a takaice dai mahaukaci taimaka ma mai shine za ka yi ka bashi kuɗin banza barci da abine in yayi hankali to in bai yi hankali ba kuma magana ta kare malamai suka ce kuma sai an fitar da bawa wanda yake bawa ne wanda an yantar da shi zuwa mutuwa mai shi ya ce mai in na mutu ka mallaki kanka shi suka ce mamu dabbari ko malaman fiqhu ko kuma bawa wanda aka ce nan da shekara biyu ka yantu to malamai suka ce wannan ba a so a yantar da shi dalili kuma saboda shi yantuwa zai yi kenan a nemi wanda bai samu na sharadi na yantuwa ba sai a yantar da shi sannan kuma wasu malamai suka ce haka bawa muba'adi in ji malaman zauri suka ce muba'ali shine wanda an yantar da sashen shi sashi ba a yantar ba shi ma bai sai ka nemi bawa kinni ɗari bisa ɗari shi wanda shi ne za a ‘yanta suwa an gane ni sannan ba a ‘yantar da wanda kisasi ya tabbata gare shi mutum ne ya kashe mutum bayan ya kashe mutum aka mai hukuncin kisa kuma bawa ne to baka zuwa ka ce a'a to ni wannan bawan ku dakanta ina son ‘yantar da shi don ko ka ‘yantar da shi mi za a yi kashe shi za a yi don haka wannan baya daga ciki kai malamai suna da bincike sosai an gane ko shi ne malamai suka ce dai a takaice don haka duk wanda ake neman wanda shari'a take fatan a ce an yantar da shi saboda wata hikima ta shari'a to wannan shi ne ya kamata a yantar da shi domin shari'a tana kokarin a samu yantar da mutane ne ita bauta a musulunci ba asali ba ce a'a wani abu ne wanda ya gitto ko da musulunci ya zo ya iske ana bautar da mutane aka yaƙi aka bautar da kafirai don wanda ya ƙi bauta ma Allah ya cancanta ya zan ƙarƙashin wani ko ba haka nan bane wanda ya ƙi bauta ma Allah ya ƙi yarda ya bauta ma wanda ya halicce shi kenan ƙara mutane su bautar da shi to amma in aka samu damar da za a ‘yantar da shi sai Allah subhanahu wataala ya buɗe dama daban-daban akwai dama ta kafara wagga kafara in ka kashe mutum an ce fa tahriru raqabatin mu'mina ko ba haka ba sannan kuma in wajen zihari ne Allah ya ce a ‘yantar da shi sannan kuma in mutum ya yi rantsuwa an ce a ‘yantar da baiwa kaga duk Allah subhanahu wa ta'ala yana son da ya ‘yantar da mota a ‘yantar da bayi ko ba ka dan bane la yu'akhidukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه a takaice dai Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwadaita yace duk wanda ya yantar da bawa Allah zai yantar da kowace gaba tashi daidai da abin da ya yantar da wannan bawa hatta da al'aurar shi za a yantar da ita da al'aurar wannan bawa da haka hadisi na cikin sahihul bukhari da sahih muslim zamu zo kan shi in lokaci ya bamu dama a takaice dai musulunci da yace a bautar da mutane kuma ya bada damar da za a yantar da su shikenan da haka ka a zargi musulunci kuma su masu yantar da mutane masu bautar da mutane turawa da suka zo suka zalunci mutane su da wani dalili sun ka yantar da mutane ba yakin musulunci bane zakuwa ne suka suka yaki mutane a gidajen su ko ba haka ba da haka zargi mi za su yi musulunci babu wani tabbiyar da za a yi ba musulunci fatahriru raqabatin mu'mina zai yantar da baiwa ko kuma bawa ko ko wuya mu'minatin wadda take mumina wadiyatun musallamatun sannan kuma ya ba da diyya wadda za a miƙa ta mu'addatun kenan wadda za a miƙa ta ila ahlihi zuwa ga ma'abuta iyalin shi wannan koko inda suka cancanci jinin nasa illa an yasaddaqu sai in sun yafi yasaddaqu aslin shi ya tasaddaqu sai an ka dauki ta'un an ka mayar da ita sadun أدغمت التاء في الصاد فأصبح يصدق وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون كنا وأن تتصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون sai in sun yafe in sun yafe su ne adda hakkin su suka ce to wannan mutumin mun yafe mishi to yafe wannan kala biyu ce su yafe mai ya ba su diya ko ba haka ba illa an yasaddaqu sai sai su in yafe diya su afwan qatlul amdi shine in sun ga suna iyawa su karbi diya su a wajen waɗansu malamai waɗansu malamai suka ce a'a in kashi da gangan ne dole sai an karbi diya nan kashi na kuskure sai su ce mun yafe to wannan kuma sai in suna da hali ko ko mu wajajen mu yanzu babu wata matsala da ka buge mutum saboda akwai imani sai guda iyayen yaro su ce a su sun bar mu Allah Allah ya ba su Allah ya karbi abin sa amma bature sai shi zo na kai qu'est-ce que c'est ça what is this wannan abin babin mamaki bane ya za a yi a ce an kashe mutum wai an yashi ga kuɗi da ya kamata ku sai banki a baku miliyoyi ku gina gidaje ku shiga motoci masu AC ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wa ma inda Allah khairul lil abrar ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون sai Allah subhanahu wa ta'ala ce illa an yasaddaqu sai in sun yi sadaka sun yafe to wannan babu matsala sun yafe haƙƙin su sai su yafe haƙƙin su illa an yasaddaqu kinan za su yafe diyya ba za su yafe kaffara ba kaffara ta ‘yantar da baiwa ko ko in ba a samu ba a yi azumi wannan ba su da izinin su yafe ta waɗansu da malamacin malamai kamar imamu sha'abi an riwaito daga gare su cewa za su yafe kenan su yafe diya kuma su yafe kafara ibnu atiya ya ce haza wahmun wannan kuskure ne domin addiya haƙƙi ne na al'ahal wal kafara haƙƙullahi ta'ala shi ko ɗan adam bai iya yafe haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Kun gane wannan da kyau, sannan kuma kashe wannan ta kuskure a wannan lokaci yana da kyau mu fahimci wani abu, idan ya zamanto kai ka sabbaba kashe shi. An gane ko, idan ya zamanto kai ka sabbaba kashe shi, to a nan ne za a yi wannan zance. Amma mutum ne ba kai ka sabbaba kashe shi ba, kana tukin motarka. wani sai zo bayan ka sai ya buge ka sai ya mutu akwai azumin kafara gare ka ko babu ha da yawa sai ka zo sun ce a'a ai zaka je kai azumin kafara a'a kai baka san da mutum ba shine yake tukin motar sa ya zo ya buge ka inda kamar gaba da gaba ku kai ko ka gan shi ka sai kauciya ko abin da ya kama da haka kai baka ma san abin da ake cikin mutum ya zo ya buge ka ta mota ta baya babu sababin cewa kai ka kashe shi da kuskure ina fata an fahimce ni don haka wannan babu mi babu kafara akan shi illa an yasaddaqu sai in sun yafe wadiyat wato fatahriru raqabatin mu'mina kuma bai abin nan raqabakin nan ta zamanto mu'mina to anan malamai suka yi safari Abu Hanifa yace to yanzu nan an ce mu'mina amma a wajen zihari ba a ce mu'mina ba fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa a wajen rantsuwa ba a ce mu'mina ba an gane ni وتحرير رقبة مؤمنة أنك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بأتي أو تحرير رقبة مؤمنة با سيما لما يسوك شك بياني جمهور ما لما يدى إمام مالك دا إمام الشافعي دا إمام أحمد بن حنبل سكتي تن mu'minakin nan duka sai an cika su da nan da can duk sai an ƙara mu'mina mu'mina domin nan Allah ya kawo mu'mina an gane ni shi ko Abu Hanifa yace a'a nan da an kace mu'mina kan sai mu'mina amma can da an kace fatahriru raqaba ko wace iri aka samu ta yi to wannan shi ne yasa malamai suka yi sabani to amma malamai su suka ce in an zo wajen tattaunawa kan mas'ala za a yi abin da ake ce ma tahrirul maqam shine a gano menene dalilin da yasa aka yi sabani sai aka ce na farko shine al-mutlaq wal muqayyad ko al-mutlaq wal muqayyid in an samu nassi wanda an mutlaq yazo ya ce ai abu ai kai tsaye ko ba haka ba sai an ka samu al-muqayyid ko al-muqayyad duka ana fada nassin da yadda bai bai ce shi tunda al-qaidu shine da bai biya to sai ai aiki da wanda yadda bai bai ce misali Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha tace mi zikran kasira kaga zikiri mai yawa ko sai yace kuma wato wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri sayati wato min al-qawli bil ghudubi wal asal wa la takun min al-ghafilin kaga ashe nan kuma an zo da wani ƙari wanda babu shi can kasiran kinnan ya zaman tofin nafsi in ko zaka yi jahran to ka yi shi yadda ba zai tada ma wani da hankali ba ko ba haka ba wani sai ce babu wanda bai son ambaton Allah sai makiyan Allah ya tashi ya dami mutane da zikiri inda ba a umurta ba kaga wajen ya samu lada sai ya samu zunubi don shedan sai ya samu dawa akan ka wajen ibada shedan sai ya tura ka gaba wajen sabon Allah sai ya sa kai ta ƙari gaba cikin sabon Allah kenan kullum shedan abin da yake so kai hasara in za ka yi zikirinka ko za ka kunna kasat ɗinka to ba da daddare za ka kunna kasat ɗinka ba mutane karfe uku na dare suna bacci ka kawo bolim ka buɗe abinda ɗaya ka kaso a tejisis ko kwamteriya ka ci mutuncin kusur ka ce kai maƙiya Allah ne ko ba haka ba sannan a ce mu wanda duk ya ce bai son zikiri kaza kaza kaza a ba haka nan bane ai zikiri ba shi ne a cutar da mutane ba kiran sallah farko duk masallacin nan duniya suna yi asuba ko ba su yi kiran sallah na biyu duk masallacin nan duniya ana yi ko ba a yi to menene bambancin wani karfe biyu na dare ya je ya sa kasat ya bude bolin kuma ya koma gidan shi wani karce ta ma ba karcen ne yake ba ya ce ya kunci ne wannan shine ke sa muna samun matsala kun ga Kaduna sai da an kaso za a kawo wasu dokoki waɗanda ake kawowa dan mi dan saboda musulmi yana da kyau mu fahimci musulunci da kyau shi yin musulunci ba wai kawai kai yadda kake so bane a'a musulunci kai yadda Allah ya ce ina fatan kuna fahimta ta to kamar misalin in an ka samu mutlaq da muqayyad ko mutlaq da muqayyid sun yi ittihadi wajen sababi dalilin da yasa an ka ce ayi kuma sun yi ittihadi wajen hukunci to malamai sun yi ittifakin cewa za a dauke su a hada su kamar inda Allah subhanahu wataala ce inna ma harrama alaikumul maitata waddama ba an ce an haramta da jini ba sai Allah ce illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan to kaga nan ya kayyade shi da masfuh to kaga hukuncin ɗaya ne kuma sababin da yasa an ka haramta su ɗaya ne ka gane ni to da haka wannan sai a dauke shi sai a hada kenan wancan da anka ce addam sai zaman to addamul masfuh wal maqsud wannan shi ne abinda jamhurin malamai suka sai akan shi to amma akwai wani lokaci sai ka iske hukuncin iri guda ne an gane ni amma sababin ya bambanta nan da anka ce tahriru raqaba hukuncin ai yantar da boya ne ko cikin ma'ida wajen rantsuwa anka ce tahriru raqaba ko ba haka nan bane cikin suratul mujadala ko mujadila an gane ni an ka ce tahriru raqaba ba a kawo mu'mina ba to amma kuma ka ganin hukuncin guda ne amma sababin guda guda bane sababi nan shine kashe mutum sababi a cikin suratul ma'ida shine yin rantsuwa sababi a cikin suratul mujadala ko mujadila shine mi shine yin zihari waɗansu malamai suka ce to tun da hukunci iri guda ne ko da sababin su ba iri ɗaya bane a ɗauke shi a haɗa to kaga waɗanda sun ka ɗauki wannan kenan nan ne an ka samu wannan hukunci kakka zo ka ce dan ne malaman da suke yin sabani dan malamai ba za su yin sabani ba za a yi saɓani wajen fahimtar nassi domin nassin an yarda da shi alkur'ani ne amma wajen saɓani za a iya samun matsala sura ta uku malamai suka ce tsakanin mutlaq da muqayyid sai a samu sababin iri ɗaya ne amma hukuncin ya bambanta kamar azumi na zihari an gane ni Allah ya ce wanda ya zihari ya yi azumi ko ba haka fa siyamu shahrayn mutatabi'ain kuma Allah ya ce a ciyar an gane ni fa man lam yajid fa it'amu 60 miskina ko ba haka ba kaga hukuncin ɗaya ne dalilin da yasa za a yin azumin ko za a ciyar iri ɗaya ne to amma shi azumi Allah ya ce mutatabi'aini ko ba haka ba amma ciyarwa fa it'amu 60 miskinan bai ce mutatabi'atin ba to za mu ɗauki wannan mu haɗa da wannan saboda sababin su guda ne ko kuma za mu ɗauka ba waɗansu malamai suka ce a ɗauke su waɗansu malamai suka ce a'a a bar su dai tunda Allah ya rarraba su ita ciyarwa duniya da ta kama a yi ta haka nan to sannan kuma na hudu ya zamanto da sababi da hukuncin an samu sabani malamai suka ce to wannan in dai idza ikhtalafa al-hukmu was-sabab to wannan ba a ɗauka su kamar waɗansu malamai da aka tambaye su ya za a yanke hannun kafiri sai suka ce a yanke hannun wanda ya sata afwan sai suka ce to abin da ya kamata a yanke daga hannu zuwa gwiwar hannu an ka tambaye su mi addali zuwa Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wato ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi sun ka ce to nan ila al marafiqi shi ko wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma kaga musabbabin da zai sawa ayi alwalla da musabbabin sata ba dai bane hukuncin su ba dai bane kaga mu dauka mu ce zuwa nan za a yanke kaga bai yi ba tare da kuma sunna kuma ta zo karawa da karauta ce ga bakin inda za a yanke kaga shikenan sai zaman to wannan kiyasin ba za a yi amfani da shi ba ina fatan kuna fahimta da haka in kuka ga malamai sun yi sabani kan wata mas'ala ba haka bane kawai an ka zo ana son a saba ma juna don su malamai ba son ne suke saba ma juna ba a'a kowa yana kokari iya gurgudun halin shi don saboda ya ga ya fita da hukuncin da Allah subhanahu wataala ya umurce shi da shi to in muka zo sai malamai suka ce to wani lokaci ana iya samun nasoshi guda biyu wanga yana da kaidi amma sai a samu wannan bai da kaidi ko ko wannan na da kaidi wannan na da kaidi guda bai da kaidi to wannan menene hukuncin su sai malamai suka ce to anan zamu kalla wanda yafi kusa daga gare su sai mu hada su da shi misali da Allah ya zo wajen azumi na kashi sai ce fa siyamu shahraini mutatabi'aini ko ba haka nan bane da yazo wajen zihari sai ce fa siyamu shahraini mutatabi'aini ko ba haka nan bane to amma da yazo wajen azumi na tamattu'i sai ya rarraba su yace wato faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila kaga wanga an ce ayi shi jere wanga ko shi ko an ce a rarrabe shi to kaga baka ɗaukar wannan kace a sa shi cikin wannan baka da izinin kace a hada wancan don Allah ya rarrabe wanga kuma baka cewa ayi ba yi shi ba jere ba don mi don Allah subhanahu wataala ya ce ayi wannan to amma anan na rantsuwa da Allah yazo sai ya ce fa siyamu salasati ayyam to nan anan yaya zamu shin zamu hada shi da na zihari ko ko zamu dauke shi mu hada shi da na tamattu'i domin shi na tamattu'i dole za a raba shi ko na zihari za a yi shi jere shi ko ga an ce a bari malamai suka ce a'a a hada shi da na ziharin nan ya fi kusa domin zihari da rantsuwa suna kusa ga juna mutumin da ya ce ma mata kai kamar kina da kamar da mahaifiyata kamar ya rantse ne kamar ya kamar ya fi kusa ga rantsuwa ko ba haka nan bane bisa ga a kamanta shi da tamattu'i to sai wadansu malamai suka ce to wanne ne kuma yake izama tuwa tsaka tsakiya shine a zo a iske ga mutlaq ga mutlaq ga muqayyid amma bai kusa ga kowane daga cikin su sai malamai suka ce to kamar yanzu misali in mun ka zo azumin watan ramadan wanda azumi ya wuce shi an ka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra kaga ba a ce shi yi su jere ba mutatabi'ain ko kuma a ce ya rarraba su ba to amma saumi na tamattu'i an ce a rarraba shi fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila to shi ko wancan na kashi sai anka ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah da wani zama hada su malamai suka ce babu wanda ya kusa da shi cikin su don haka kawai sai a bari in ka ji kana iyawa jere ka yi shi jere in ka ji kana iya rarrabawa ka rarraba shi dama fa'idatun min ayyamin ukhra Allah subhanahu wataala ya faɗa ina fata kun fahimce ni to haka dai wanda mun kawo shi dan saboda ku fahimci hanyoyin da malamai suke bi wajen hutar da hukunci dan haka mu'mina jamhuri sun tayi cewa sai in tana da imani amma wajen hanafiya waɗancan guda biyu ba sai da imani ba tunda Allah ya ce fatahriru raqaba fatahriru raqaba wadiyatun musallamatun da diya kuma wadda za a bayar ila ahlihi zuwa ga ƴan uwansa illa an yasaddaqu sai in sun yafe fa in kana min qaumin aduwwin lakum in ya kasance daga mutane ne aduwwin lakum makiya daga gare ku an gane ni wa huwa mu'minun shi ko shina mu'mini fa tahriru raqabatin mu'mina sai a yantar da wato baiwa ko ko wuya ko bawa wanda yake mu'mini an gane an riwo riwaya daga ibnu abbas cewa wannan kama halin musulmi ne wanda yake kasar kafirai an gane ni min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun shi ko shina mu'mini shina can sai suka kashe shi amma jamhurin malamai suka tafi cewa a'a abinda ake nufi dai ya zamanto shi mutumin mu'mini ne ƴan uwansa kafirai ne don haka idan ya zamanto mutum mu'mini ne ƴan uwansa kafirai ne to nan babu zancen diyya babu zancen diya malamai suka ce a to yanzu idan musulmi ne zai biya diya musulmi ya aka ce wajen yaki musulmi ya kashe musulmi ya yi kuskure ya kashe dan uwansa musulmi ai ba shi zai biya diya ba wa zai biya diya baitul mali da musulmi zai biya diya to in kuma baitul mali zai biya an ce min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahridu qaba kuma baitul mali za a bayar da take nan kaga babu zancen diya domin baitul mali bai ba baitul mali diya ina fatan kun fahimce ni abin da yasa kuma aka hana ma kafirai a basu diyya dan uwansu musulmi in dan uwansu yana zaman tuwa abokin yaki ko da mumini saboda ba su kuɗi hatsari na ga musulunci an ba su kuɗi sun sai makamai za su yi sai su kamu na hari ko ba haka nan bane dan haka musulunci ce ba a ba su dukiya ko da wani mutum yana ce a'a ai hakan ga da an kai ba a kyauta ba tunda duk rai bai fere ba sai mu ce a'a ba kafi Allah sanin hukunci ba musuluncin na Allah ne ba naka bane fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina Allah bai ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi ba ina fata an fahimce ni sai Allah ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaq amma in tsakanin mutane ne wanda akwai misaqun alqawli tsakankanin ku da su na yarjejeniya fadiyatun musallamatun ila ahli za a bayar da diya saboda alqawlin da akwai tsakankanin mu da su kenan shi su muna da alƙawari da su in sun kashe mu da mutun can za su biya mu in mun kashe musu mutun za mu biya su wannan akwai alƙawari da mu da su don haka sai su zama to kamar kafiran amara kuna fahimtar wannan da kyau dama musulmi an umurce shi shi cika alkawali bai daga cikin musulunci saba alkawali ko ba haka ba in kuma za a warware alkawalin Allah ce sai an shaida wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa sai an faɗa musu to yanzu babu wani alkawali tankarin mu da ku da zaman lafiya amma musulmi a same shi da yaudara ba aikin musulunci bane inna Allah la yuhibbul kha'inin amma mu kuma yanzu foran debu randebu african Allah dai shi gyara sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina fadiyatun musallamatun ila ahlihi za a ba da diyya diyyan nan malamai suka ce nan Allah ya ce a ba da diyya to amma Allah subhanahu wata'ala bai yi bayanin ta ba yaya za a rarraba ta abinda ake ce ma diyya sun ka ce ma yuqa iwadan abinda ake ba su wa kambaci anil qatili ga mutumin da an ka kashe ila waliyihi zuwa ga waliyinsa shine ake ce madiyya domin in muka kalli diya kuɗi ne za a bayar ko abin da ya kama da haka kuɗi kuma ba su sayan ɗan adam amma abin da zai sanyaya musu zuciya abin da zai kula da matansa da ƴaƴansa abin da zai rage ma mahaifin shi bakin cikin rabuwa da shi don tayo yana mai noma in masu yin noman ne tayo yana masa aiki in masu masa aiki ne ba irin na zamanin gaba ne masu sawa katon radio da katon wando su zo bakin garka suna yi maka kallon yan kwaya an gane ni to wannan kuma malamai suka ce wannan diyyar ta kuskure Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ta yace wa inna ma ijabu diyyati mutlaqan imam al-qutub yace Allah ya wajabta diyya mutlaqa amma walaysa fiha ijaban alal aqila kuma nan ijabiha alal aqila nan ba a bayyana ba an wajabta ta ne akan aqila aqila nan ba ana nufin mace mai hankali ba a'a ƴan uwanka waɗanda kan rataye da su wajen bukatarka aqilatul qatil kenan wa inna ma ukhidha zalika min as-sunnah an karfi wannan daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala shakka yace babu shakka anna ijabal muwasati wato wajabtawa da an kai na taimako alal aqilati akan wato ƴan uwan mutum khilafun khilafu qiyasil aula ya saba maka qiyasi an gane ni fil algharamat wanda an kai wajen garama in mutum ya lalata kayan mutane shi zai biya wa zamanil mutlafat da kuma yin lamunin abubuwan da mutum ya bata domin wanda ya kashe daban kuma waɗanda za su biya tare da shi daban kaga wannan ya saba amma Allah subhanahu wataala tare da haka ya aza muwasatan mahdha bi i'tibarin nusra sun ka ce a'a wannan saboda ƴan uwanka in tashin hankali ya taso wa zai taimake ka su saboda hakan ga an ka ce to ayi kuma diya abu ce wanda take tana da wahala waɗansu malamai suka ce a'a hatta da ahlul diwan mutanen da suke akan diwani guda waɗanda zamanin sayyidina Umar aka fara rubuta diwani mutanen da ke cikin diwani sai a rubuta su wanda har yanzu kuma suna amfani da shi a kasashen Larabawa almuhimmu dai ƴan uwanka waɗanda suke cin gadon ka asaba su ya kamata a sanya sai ƴan abun yayi ya wadansu malamai suka ce za a kai ga ƴan uwa na dangin uwa in ƴan uwanka sun kasa biya to wannan shine addiya an sanya mata suna diya daga larabci ne ta samo asiri daga asailu ne asailan shine gudana shi yasa ake ce ma godabe mi shi an ka ce mishi alwadi mai godabe wanda abubuwa suke gudana shi ko wanda ya kashe saboda jinin wancan yana gudana sai an ka sanya masa diyya wato an sanya wato itlaqil musabbab itlaqus sabab wa iradatu bihi musabbib an doki an ce diyya amma ana nufin dukiyar da za a bayarwa domin jinin mutumin da an ka basuwa ba shine za a bayar ba an gane ni shine diya alwadi shine kwaro ko kwadarko wanda ruwa suke gudana akan shi ina fata an fahimce ni da haka asailu ne to shi yasa ake cewa audat ta halakar suwa in an ce auda ya halakar ma'ana ya zubar da jinin shi jinin shi ya kasance yana zuba daga wada ne in an ce wadiya ya ba da diyar shi kenan jinin shi ya zuba auda ya zubar da jinin shi sai an kace to ahlaka hu kenan ya halakar da shi shi yasa ake kiran musiba wato audat wato al-mudiya mai halakarwa diyan nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayaninta annaha mi'atun min al'ibil raƙumi ɗari za a bayar haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa don haka a nan sai mu tambayi ‘yan ƙur'aniyun kuna cewa ba ku aiki da komi sai alƙur'ani to diyan nan ya ake bayar da ita kaga sai an samu matsala wani ya ce maka kai mu babu ruwanmu da wannan ka sai kawai abinda Allah ya baka kawai ka bashi fadiyatu musallama to Allah ya ce ina ruwanmu ka ta yi duk yan kaga wannan wasa da addini ne kina addini ya kuma yanzu mutane su ne za su kirga suna za su yanka maka su abinda za su yi subhanallah subhanallah Allah ya ganar da mu gaskiya dan haka dai hadisi ya tabbata an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi daga wato amr dan shu'aib daga kakansa wata rana anna umar qama khatiban wata rana umar radiyallahu anhu ya tashi yana khutuba fa qala yace innal ibila qad ghalat lalle raqumma sun yi tsada qala sai sayyidina umar yace faqawwam faqawwib faqawwama ala ahli adh-dhahabi alf dinarin mutanen da suke kashin dinariya sai sayyidina umar sai musu taqwimi shine a kimantar da abu da kuɗin sa dinari dubu su ne ake bayarwa wannan yake nuna mana cewa ashe zamanin sayyidina umar ana iya fitar da kuɗi ka wani zai ce to mu dai an ce raƙumi ɗari mu ba mu ga nassin da ya ce za a fitar da kuɗaɗe ba to kaji sayyidina umar qawwama ala ahli zahabi mutanen da ke kashe azhab zinariya alfa dinarin wa ala ahli alwaraqi mutanen da suke kashe azurfa 12 alfan an gane dirhamin kenan ku su ko su fitar da dinari wato dirhami 12 wa ala ahalil bakari mi'atai bakara mutanen da suke da shanu su ko sanuwa ɗari biyu za su bayar wa ala ahalil shati wato waɗanda suke ma'abuta asha su ne awakai ko ko awaki kamar da ake faɗa an gane ni alfai shatin su ba da wato akuya guda dubu biyu wa ala ahalil hulali mi'atai hulla mutanen da suke kashe hulal hulal wani nau'i ne na kayan kawa muna iya cewa wasu ma'adanai su ko su bada guda 200 wancan lokacin an san su wannan asarkin akhrajahu abu dawuda imamu dawuda fitar da shi imamu albayhaqi ya fitar da shi ta hanyar abu dawuda wa fi riwayatin akwai wata riwaya an gane ni kanat qimatu diya ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam 800 dinarin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kima ta diya ta kasance dinari 800 aw samanu mi'ati alafi dirhamin ko ko dirhami dubu takwas an gane ni wa diyatu ahlul kitabi yawma idin an-nisfu min diyati al-muslimina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyatu ahlul kitabi rabin diya ce ta musulmi kenan sai zaman to 50 za a bayar ko ba ka ba qala sai sayyidina Umar ya tashi yace fa kana kadhalika hatta istakhlafa Umar shi mai riwaya ce abin ya kasance haka sai da Umar ya hau khilafa rahimahullahu ta'ala Allah ya rahamce shi faqama khatiban sai ya tashi ya khutuba kaga wannan shi zai tabbatar muna da cewa ashe ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kasance ana fitar da diya da dukiya kawai zai ce fitar da dukiya da kuɗi menene bid'a ne kasan shi wani sai an kawo mai nasi to ga nasi kuma wannan asarkin malaman hadisi sun tabbatar da shi kuma malaman hadisi sun inganta da shi mun fahimci wannan da kyau al'amarin diya yana da yawa amma anan akwai waɗansu da suke kawo wani nasi sai a ce diyatul mar'ati ala nisf ala nisf min diyatir rajuli a ce hadisi ne wannan ƙarya ne ba hadisi bane bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu hadisin da yace diyan mace musulma rabin diyar namiji musulmi take wannan da suke kawowa wannan ba hadisi bane bai inganta ba ina fata an fahimce ni sannan kuma menene diyar yaro wanda a cikin ciki wanda ya zamanto ya abin ga ana faɗa da mahaifiya sai an buge ta sai yaron ya faɗo ya mutu kaka ya za a yi hadisi ya tabbata daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ce qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janini bi ghurrati 'abdin aw ama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci fil janini game da abin da ya shafi aljanin shine tayi ko kuma jinjiri wanda a cikin ciki shine aljanin huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum in baka san aljanin ba ko ba haka ba kenan a bada bawa ko ko a bada baiwa sai an ka ce ghurra ghurra shine abin da yake fari yub'athu ummati yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu to shine fari wadan suka ce balarabe ake nufi ko ko sai fari ko ko bakin mutun layi wadan su malamai suka ce a sai fari tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghurra wadan suka ce a an ce ghurratu abdin kawai diya ta ba an ga wanda koyo bai so ai zancan bakin mutun da farin mutun an ce ghurra kin nan fari ake nufi wani ma zai iya cewa to kun ga ashe addinin musulunci ya bambanta tsakankanin mutane Allah ya sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada wannan hukunci fa qala alladhi qada alaihi wanda an kai ma hukunci ko qudiya alaihi yace ana aqilu man la shariba mata ne sun kai fada guda biyu guda tabbiji guda danta sai ya fado sai ce yanzu zamu bada diyya ana aqilu daga al'aqila ne bada diyya ba ana aqilu muna ganewa ba ko muna hankalta ana aqilu man la shariba yanzu zamu bada diyyan mutumin da bai ci wala akala la shariba bai sha ba wala akala bai ci ba wala saha bai kuwata ba wala stahalla sannan bai yi kwallowa ba bai yi kuka ba an gane ni ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha la yaqulu bi qawli sha'ir wannan yana yin magana ne irin magana ta mawaka kaga ya dauko kalmomi waɗanda suke suna tafiya akan tsari guda la shariba wala akala wala saha wala istahalla ya tsaro magana mai dadi ka san mawakin shi na sun karbi kuɗi gare ka sai shiga ya maka eh yazo ya kakaro ya hado abubuwa waɗanda ba a faɗa kuma ya faɗa zuwa gabawa don ɗaya samu kuɗi ko ba ka nan bane eh wani mawaki da ya zo shina yabon wani khalifa daga cikin khalifan musulmi yake ce mishi la shi'ta ma la sha'atil aqdaru fahkum fa antal wahidul qahhar ka ji don Allah la shi'ta yace abinda duk kake so shi yake tabbata la ma sha'atil aqdaru ba abinda abinda Allah ya kaddarta ba fahkum yace kai hukunci fa antal wahidul qahhar kai kadai ne makadaici kai kadai ne mai tankwarawa duk da yake masu tawili suka ce a'a kai kadai ne sarki babu irin ka al qahhar ai kai ne marin jayi babu sarkin da zai yaki da kai subhanallah ya za'i ka zo ma dan adam da wadannan sifofi na Allah subhanahu wataala don haka ai hattara cikin masu mun zuwa da zanci akwai magana da ba ta da kyau kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna hadha la yaqulu bi qawli sha'ib fihi ghurratu abdin aw abah dole a fitar da diya in dai tayi ne jinjiri a bada baiwa ko bawa imamul bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi yan uwa bayanai abin kan diya suna da yawa bayanan lokaci ba zai ishe mu ba da haka za mu kokarin mu fassara aya tunda an fara nuna min lokaci yayi gobe sai mu dawo mu isar da bayani kan abin da ya shafi diya in yaso sai mu ci gaba da bayani Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min in ya kasance daga cikin mutane makiyan ku shina mu'mini fa tahriru raqabatin mu'mina sai a yantar da wato baiwa mumina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misa in ya zama to mutane ne wanda akwai alƙawali tsakaninku da su a cika alƙawali fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa awfu bi ahdi llahi idza ahadtum wa la tanqudu al aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum allaha alaykum kafila inna allaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة فيما ما كنتم فيه تختلفون واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا yana daga cikin cikawa alama ta mumini ya zaman tomi ya zaman tomi da cika alkawari wanda bai cika alkawari alama ce ta mi ta munafici wa iza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana Allah ya gane da mu fadiyatun musallim kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid Allah ce duk wanda bai samu ikon wannan ba yan taddabo yake nan ba zan can diya ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain zai azmin shaharaini wata biyu mutatabi'aini waɗanda suke jere da juna yan shi'a sun kace abinda ake nihi da mutatabi'aini ba kai na kwana 60 jere ba an gane ni amma mace in haila ta zo mutatabi'aini ne domin haila ta daga wajen Allah ne ba a cewa bai yi ba tunda ba za ta iya samun lokacin da za ta yin azumi ba in an ce in tana haila ba za ta yi azumi ba ina fata kun fahimce ni azumi 60 shaharaini mutatabi'aini kuma sun yi shaharaini mutatabi'aini ba 60 koko hamsin da tara ko hamsin da takwas tunda in sun yi ashirin da tara ashirin da tara kan mu zo mu ce sittin kun san kullum cewa akai sittin sittin shaharaini yana iya zama zamanto kwana talatin biyu yana iya zama ashirin da tara biyu yana iya zama ashirin da tara da talatin ko ba haka nan bane to mutatabi aini masu biyar juna yan shi'a suka ce da ka zo ka yi azumi na kwana talatin da ɗaya to shi kenan magana ta kari ka yi shaharaini mutatabi aini su a wajen su kenan a wannan shine fiqhu na ahlul baiti manzaru ahlul baiti mahanga ta ahlul baiti ta nan suke hangowa su su gano abin da musulmi su gano ba Allah ya ga anan da mu kuma Allah ya shirye da mu shaharai ne musa sabi aini wata biyu jere wanda rashin lafiya ya kama shi ya kasa yan azumi to in yayi kwana goma da ya samu lafiya dorawa zai ba a cewa azumin shi ya yanke domin wannan al'amarin ya zo ne daga wajen Allah subhanahu wataala mace mai haila mace mai biki wanda uzuri ya kama shi tilas an gane ni ya samu abin da ya tsaye da shi to wannan mutatabi ainihin ko da ya tsaye tuwa in ya samu damar da zai ci gaba uzuri in ya zo daga wajen Allah wannan ana karɓar shi ina fatan ku fahimci wannan da kyau don saboda mu san yadda zamu ba da fatawa taubatan min Allah tuba daga wajen Allah subhanahu wataala don haƙƙin Allah ne ya kashe ma Allah bawansa ko da ko wato bawon da ya kashe ma Allah dole ne ana buƙatar sai yayi ni sai yayi wannan aiki saboda ya aikata laifi aka ce to mutumin da ya kuskure ai yayi an ka ce illa khata'an ko ba haka nan bane to dan me za a cewa shi tuba abinda kuma an hakikatan an san cewa bai aikata wani laifi ba malamai suka ce a'a abin da yasa an kace ya tuba saboda ko da yayi wannan aiki akan kuskure ya hallaka abin da ba nashi ba shi ko in ka hallaka kayan mutane ko akan kuskure ne mi zaka yi biya zaka yi ko ba ka nan bane na are kayan ka dije ni bata su mi zan yi biya zan yi kaga ko da akan kuskure ne biya na zaka yi misali ko ko abin da ya kama da hakan ga kana tuka mota ka je ka shiga katangar wani akan kuskure za ka biya ko ba za ka biya ba to ka kashe ma Allah bawansa ko da akan kuskure ka yi to sai ka yi azumi taubatan min Allah wasu malamai suka ce a'a saboda mutane su shiga taitayin su kasu je su rinka yin aikata abin da bai dace ba wa kana Allah aliman hakima Allah subhanahu wataala ya kasance aliman mai cikakken sani ne shi yasa ya shar'antar da waɗannan ababen hakiman Allah subhanahu wataala gwani ne baya yin abuba ya baya aza abuba a wurinsa ba domin alhikmatu shine wad'u shay'i fi mawdi'i ka azabu a wurinsa nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso gobe in Allah ya kai mu da zamu zo mu ci gaba da bayani kan abin da ya shafi diyya da sauransu sannan kuma mu wuce muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya kasance shine jagoran mu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin ayyukan mu gaba daya sannan Allah ya kashe mu akan wannan Allah ya sanya aljanna ta kasance ita ce kuma mu aljanna firdaus wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh